كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا إخوانا مسلمي كجدوران الله حقيقة نجن تورانسا كما ku bibici ubangiji ku kula da ayyukanku a fili da ɓoye ku nemi kusanci zuwa ga Allah da yawan aikata ayyuka na ƙwarai da yawan tuba da istighfari lalle Allah tabaraka ta'ala shine mai sauƙaƙawa ga bayinsa kuma ya san halin mutane da rauni da suke da shi da abin da suke ciki na tauyewa da rashin cikawa ya san mutane suna aikata laifi da zunubi da sabo don haka ya buɗe musu ƙofa ta kyautata zato da tsammani na samun afuwa da gafara daga gare shi ya ce su koma gare shi su nemi falalarsa su nemi taskokin arzikinsa don shi mai tausayi ne ga wanda ya tsammace shi kuma shi mai bayarwa ne ga wanda ya nema ko ya roƙe shi shi yin kuskure da aikata zunubi wani abu ne da Allah ya gina ɗan adam da shi kubuta daga sabon Allah ba wani wanda ya isa ya kubuta daga sabon Allah sai wanda Allah ya tsare shi Imam Muslim ya ruwaito hadisi manzon rahama yana cewa na rantse muku da wanda raina yake hannunsa da ba dan kuna aikata zunubi da laifi ba da Allah ya kwashe ku ya tafi da ku gaba daya kuma ya zo da wasu mutanen da za su yi laifin su san cewa akwai Allah abun tuba su nemi gafara ya yafe musu don haka Allah yana so idan ka yi laifi ka sani cewa kana da wani ubangiji mai yafe laifi yana so ka rinka tunawa da shi a lokacin da ka aikata kuskure sai ka koma zuwa gare shi sha'anin masu kamala da imani da takawa da waɗanda suke kan shirya cikin muminai su ne waɗanda in suka yi in suka yi zunubi sai su tuba in suka yi laifi sai su koma ga Allah annabin rahama ya gaya mana cewa duk wani ɗan adam mai laifi ne mafi alherin masu laifi a cikin ku shine waɗanda in sun yi suke tuba hadisin imam ahmad kowa yana laifi wanda ya fi alheri a cikin ku shine wanda idan ya aikata laifin sai ya tuba zuwa ga Allah yana cikin yalwatacciyar falalar ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi rahama ya gaya mana cewa kullun Allah yana shimfida hannayensa da suka dace da shi kullun dare Allah yana shimfida hannayensa ya ce duk wanda ya aiki na laifi da rana ya tuba za mu yafe masa sannan kullun rana hannayen ubangiji da suka dace da shi a shimfida suke Allah yana cewa masu zunubin dare ku nemi afuwa in yafe muku don haka kar ku ɗauki tsammani akan rahamar Allah idan kun yi laifi ku tuba wa man yaqratu yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun ba mai ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji da yafiyar Allah in ba batattu a cikin ku ba suratul hijr Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace ya ji annabi rahama yana cewa Allah ya ce ya kai dan adam matukar ka roke ni warjautani ka tsammace ni gafartu laka zan gafarta maka ma kana minka wala ubali duk abin da ka aikata ba zan damu ba idan ka tsammaci Allah ka nemi gafara Allah Allah a shirye yake yafe maka kuma bai damu ba yace ya kai dan adam da zunubin ka zai kai tsakanin sama da ƙasa kuma ka nemi gafara ta wallahi zan yafe maka ba zan damu ba ya kai dan adam da za ka zo min da kwatankwacin ƙasa gaba ɗaya a matsayin laifi da kuskure amma idan ka haɗu da ni baka taɓa shirka da ni ba to ni kuma zan zo maka da kwatankwacin ƙasan nan duk a matsayin gafara Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne fi kowa fi tsoron Allah shi fi kowa ikhlasi shi fi kowa iya addini shi ya fi kowa dawwama akan istighfari amma duk da haka sai da Allah ya ce annabi ya nemi gafara ina gani da kai masu laifi masu zunubi kullum muna cikin sabon Allah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat annabi sallallahu alaihi wasallama ya lazimci istighfari baya dainawa ba irin kai ko ni ba da muka lazimci waya da buɗe waya da kallon waya da danna waya sama da yadda muka lazimci istighfari shi istighfari ya lazimta dare da rana ko yaushe yana ambaton Allah yana tuba shi yasa yayin rantsuwa yace wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra na rantse muku da Allah wallahi ni ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafarar ubangiji a rana ɗaya sama da sau 70 ana nufin ninki da yawa da yawa balarabe ya ce 70 yana nufin kure irge ne ba wai 70 da ka sani ba bukhari ne ya rawaito wannan hadisin abu dawud da tirmizi sun rawaito daga sahabi dan Umar Allah yadda da shi yace muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri daya a zama daya muna kula da shi muna fakon sa muna irga astaghfirullah sa a zama daya dan gajeren zama sai mu je ya istighfari sau 100 wani lokacin mu je yana cewa rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim da zarar yayi magana sai ce rabbi firli wa tuba alayya Allah ka gafarta mun ka yafe mini innaka antat tawwabur rahim wannan shine sha'anin dukkan ahlul iman al khullas masu imani da ikhlasi suna komawa zuwa ga Allah kullun ala dawam suna yawan tuba masu imani suna yawan istighfari masu imani masu gaskiya masu ikhlasi ba masu ɗauke tsammani daga rahamar Allah ba ba kuma masu dogewa su ci gaba da sabon Allah ba waɗannan mutane su ne waɗanda tsoron Allah ya cika musu zukatansu kuma digadakensu suke kafe a matsayi na ihsani suna nan kullum sun san Allah yana kulawa da su kuma sun san Allah yana kallon ayyukansu الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا كل شيء أسكي يا الله من إيماني كغفر تامن ذنوبهم وقنا عذاب النار ما سحقري ما سغسكيا ما سإبادة ما سچيروا ما سإستغفاري أكرشن دري الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار su ne waɗanda suke masana Allah arifun Allah ko al'arifun al-muttaqun ga sauke farilla ba sa wasa da sauke farilla ga yawanta yin ɗa'a yawan sallan nafila yawan azumin nafila yawan sadaka ta nafila suna gaggawa kuma wajen istighfari ba basu a baya ba saboda kada a rubuta su cikin masu takasiri masu ragewa masu tawewa kullum suna duba ayyukan da suka aikata suna rena aikin suna ga basu ba kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun ba sa bacci da yawa da daddare kadan ne suke kishin gidewa kullun dab da asubahi suna zaune suna kallon alqibla suna istighfari annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama ya gama isar da sakon Allah ya kai inda ya kai na matsayi na isar da sako albalagul mubin duk da haka Allah ya ce ka yawaita zikiri ka yawaita istighfari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan rahmar Allah ta zo budin Allah ya zo kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to abinda ake so ka yawaita tasbihi da godewa Allah haƙata cimma ruwa bukata ta biya bayan nan kuma ka rufe da istighfari wastaghfirhu innahu kana tawwaba annabi rahama sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar kula da istighfari yana idar da sallah abin da yake fara yi shine istighfari yana gama sallah abin da yake fara yi shine istighfari alhazai in sun je ɗakin Allah sun je aikin hajji duk aikin hajji gaba ɗaya ibada ne a ciki amma duk da aka sai da Allah ya umarce su idan sun yi dawaful ifada in sun gangaro tun ma'afidu min haisu afadan nas sun yi ne a arafat sun zo sun yi ifada sun gaggaro sun tafo daga arafat sun tafo mash'aril haram muzdalifa Allah ya so sun ma'afidu min haisu afadan nas wastaghfirullah to ku ta istighfari ku tuba inna Allah ghafurur rahim ya ku bayin Allah ina cikin rahmar ubangiji da ƙarin falala ta sa akan ku irin yadda ya muku ni'ima ta yin istighfari da tuba wannan yana cikin babban sakayya babbar falala da kyauta Allah ya baka istighfari ya ce ka tuba kuma ya alƙawarin zai karbi tubanka mutane suna nan sirrin gwami duniya sun manta Allah dutsen nikan mutuwa kuma yana ta nika mutane sun shagala sun manta Allah duniya ce a gabansu kawai masu neman mulki suna nema masu neman sarauta suna nema masu neman tara duniya sun rabkana ita suke nema masu shakiyanci da tsiya da shashanci da yada barna da fasadi a bayan ƙasa suna ta yi rafkanannun cikinmu ba wancan ba wannan ko ɗaya ma babu a ciki amma ba sa iya tuba dutsen nikan mutuwa kuma yana ta niƙewa yau wani ya mutu mun kai shi yau wance ta mutu mun kai ta mun binne wani mun binne wani mun binne wani amma har yanzu ba mu fara tuba ba tukunna wataƙila ko sai mun shiga cikin kabari ko sai mun ga mala'ika yana tambayar mu ko sai mun duba mun ga cewa lalle yau ba a duniya muke ba wataƙila daga nan ne za mu san cewa istighfari yana da amfani laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun Allah ce ina ma da kuna neman gafarar ubangiji da kun yi istighfari dan ku samu rahamar Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku samu rabauta yawaita istighfari a cikin wannan al'umma ɗaiɗaikunmu da jama'armu gaba ɗaya musamman idan istighfari ya fito daga zukata masu imani da yaƙini to wannan istighfarin dalilinsa Allah yana yayewa bayi da garin bayin da ƙasar bayin nau'i nau'i na bala'i da dukkan fitina wallahi duk abin da kaga yana samu wani al'umma yau a cikin ƙasarmu da kewayenmu istighfarinmu ne ya yi kaɗan istighfarin ne ba a yin sayan da ya kamata amma da ba don haka ba a yawaita istighfari dalili ne na yayi bala'i da tashin hankali mutanen da suka gabace mu da suka ga fitina ta tunkaro su sai suka gaya wa kan suka ce ku tuba zuwa ga Allah mu kuma yanzu idan bala'i ya zo mana to sai mu zagi wasu sai mu ce su wane ne suka jawo mana alhali mu muka jawo kanmu mu ma ba mu yi abin da ya kamata mu yi ba kuma mun taka namu laifuffukan muna leƙo na wani kowa gwani ne wajen zagin dan uwansa kowa yana da zaƙin baki da wajen sharhi da bayani akan bayanin laifi da kuskuren dan uwansa amma shi ya manta nasa ya tashi a ɗakinsa da daddare ya tuba zuwa ga Allah akan zunubin da yake baya iya yi amma yana da bakin da zai zagi wani ko ya ci mutuncin wani ga bala'i ya tankaro mu ba abin da bai shafe mu ba sai abin da Allah ya tsare kurum muna nan muna jin jiki ana ta fama da abin da ka taba ba albarka kwanakin ba albarka dukiyar da ake tarawa ba albarka a ci abincin ba a jin daɗinsa a tara a tara amma ana cikin yunwa a saukar da ruwan sama har yayi ambaliya daga baya zama bala'i an samu saukin abinci babu kudin kashewa an samu saukin kayan abinci babu kudin sayan kayan an sauƙaƙa can an ƙuntata nan haka za a yi ta rayuwar mai hankali da wayo shi yake ganewa ka tara ka tara za ka nema sai ka gama tarawa sai kuma abin da za ka neman sai ki samuwa istighfarinmu ne bai yi ba ba mu damu da shi ba ba ma yi ba ma tuba zuwa ga Allah ‘yan uwana istighfari yana yaye da yawa daga cikin bala'ai na yau da gobe wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ne ya faɗa cewa Allah bai zai taɓa musu azaba ba ko ta lahira ko ta duniya ko ta masifa in dai sun riki istighfari sai dai na kaddara da kankaran zunubi lalle mu sani cewa da istighfari ne Allah yake saukar da ruwan sama mai albarka kuma mai yawa da istighfari ne dan adam yake samun albarka a cikin arzikinsa da 'ya'yan itacensa kai da yawan istighfari mai kyau Allah yake ba da 'ya'ya masu albarka da kuma zuri'a mai albarka kamar yadda Allah ya bada labari akan annabi Nuhu da yake gaya wa mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina Allah ku nemi gafararsa inji annabi Nuhu dan mai gafara ne idan kun kula da istighfari zai sauka muku da ruwa mai yawan gaske kamar da bakin ƙwarya mai albarka zai kare ku da kuɗi da dukiya da arziki ta dalilin istighfari kuɗin kuma masu albarka kuɗin da aka same su arzikin da aka samu saboda dalilin istighfari masu albarka ne ba masu cutarwa ba za a iya samun kuɗi da yawa amma ba masu albarka ba ai da yawa akwai wanda aka ba su kuɗaɗen aka ba su dukiyar amma ba albarka zai kare ku da dukiya zai kare ku da 'ya'ya su ma masu albarka ko a iya samun 'ya'ya masu yawa amma ba masu albarka ba Allah zai ba ku gonaki masu albarka a yi noma a samu alheri a samu riba a samu amfani abinci ya yalwaci mutane ba zai zama asara ba sannan zai ba ku ruwaye masu yawa ruwan kogi ku ta tafiye-tafiye a ciki ku ciri kifi ku yi noman rani ku amfana da shi ba wai ya zama muku bala'i da ambaliya ya kashe ku ya kashe dabbobinku ba ya zama barna gare ku ko kuma Allah ya jarabe ku ga ruwan kuna da shi amma ba ku iya amfanuwa da shi masu neman gafara da ubangijinsu Allah yana jiyar da su rayuwa mai daɗi yumatti'uhum rabbuhum mata'an hasana za su samu rayuwa fayahna'una bi hayatin tayyiba rayuwa mai daɗi saboda yawaita istighfari Allah zai zubo musu ya kwaranyo musu ƙari cikin falala da ni'imominsa wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ka gani ku nemi gafara ubangijinku ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku dadi rayuwa mai dadi mai kyau shine yumatti'ukum mata'an hasana kuma zuwa wani lokaci ambatacce wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla Allah zai ba wa ma'abucin falala falala ta dalilin istighfari da tuba lazimtan istighfari yawaita istighfari yana yaye bakin ciki yawaita istighfari yana yaye damuwa da bacin rai yawaita istighfari fita ne daga cikin kunci da matsin rayuwa da yawaita istighfari ake samun arziki ta yadda mutum baya tsammani hadisi ya zo a riwayar imamu ahmad da abu dawud da ibnu majah man lazima al-istighfar duk wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja duk wani damuwar sai Allah ya buɗa mai ina wanda suke shan magani saboda yayewar damuwa depression i am depressed likita ya ce depression ya kama ka je ka rike istighfari wallahi in ji annabi ya ce ja'ala lahu min kulli hammin faraja Allah zai baka dukkan damuwa zai baka buɗe istighfari ake so kurin ka rinka yi matsala ta da ni da kai yau mun fi yadda da ƙwayoyi da ɗan adam yake mana mu jefa a baka mu haɗiya mun fi aminta da yadda da tasirinsu sama da tasirin addu'ar da manzan Allah ya ce a yi da yawa cututtuka annabi ya ba da maganinsu a hadisi mujarrabun an jarraba an tabbatar amma ba ma yi sai mutum ya je ta bin layi a ba shi wacce ƙwayar ba ta yi ba a soka masa wacce allurar ba ta yi ba amma ga maganin abin annabi ya gaya masa a cikin hadisi to an hana shi bin layin ba dora shi akan imani da takawa ba duniya ce kurin a gabansa ya dauki tasirin warkar da dan adam ya ba wani dan adam bai yadda doyi ba bai yadda zikiri ba bai yadda karantarwa annabi ba bai yadda Allah shi kadai yana iya warkarwa ba dan haka ya mai da karfinsa zuwa ga wadancan sai Allah ya sa ake shan kwayoyin kuma ba a warkewa ba na hana a sha kwaya ba wacce ta halatta a sha ba amma kuma laifi ne mutum ya manta da addu'o'in da manzon Allah sallallahu ya bayar yanzu misalin annabi yace duk wanda yake cikin damuwa ya kama istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja ba magani bane nawa ne mutanen da suke zuwa ana dirka musu allurai dan su yi bacci saboda damuwa ta dame su nawa ne wanda ake da depression ya kama shi ai ta bashi maganin mahaukata har ya zai rude kaga mutum yana ta abu kamar mahaukaci ya ce ai depression ne ya kama shi ga magani na annabi ya bayar wa min kulli dhiqin makhrajan duk wani kunci istighfari yana bada budi in ka shiga matsi ba sai na maka fassara kunci ba akwai wanda bai san kunci ba a cikin ku a yau kowa ya san kunci hanyoyi da yawa ana samun kunci da matsi karamin yaro ma ya san kunci daka duk wanda ya shiga kunci ya rike istighfari ya tuba zuwa ga Allah wa min kulli dhiqin makhrajan sannan waye yake neman arziki ta yanda baya tsammani ba sai ka yi sata ba ba sai ka ɗimotar da kanka ba ba sai ka zalunci ba rike istighfari Allah zai ta kawo maka arziki ta inda baka tsammani wallahi ba ni na faɗa ba annabi Muhammadu ne ya faɗa as-sadiqul masduqu ka kama istighfari ka kama tuba Allah zai ta baka arziki ta inda baka tsammani kana zaune sai ga buɗe ya zo kasuwanci kake yawan istighfari ka sai Allah ya baka wata hanya da zaka samu miliyoyin kuɗi kana kwance kana bacci dan uwanka bai sani ba noma kake sai Allah ya baka wata harka ka zo ka yi ta nan da nan kai ka samu arziki da za ka ci ka sha ka ciyar da maƙotanka ka ciyar da 'yan uwanka har ka mutu kana samun albarkar istighfari amma baka yadda da abin da aka gaya maka ba ka dai ji ana faɗa amma baka aikatawa kuma me ya fi istighfari sauki kurin ka bude baki ka ce astaghfirullah ka bude baki ka ce Allah na tuba ba za ka iya ba ka miƙa tasirin samu da rashi ga wani wanda ba Allah ba to shi yasa haka mutu wallahi ba za ka samu biyan bukatarka ba kuma duk arziki wanda ya fito da ainihin wato hanya mai kyau Allah ya maka arziki ta dalilin irin wannan to shine arziki da umamme ya ku yan uwana wannan kaɗan kenan daga cikin falala na istighfari na tsamo muku cikin hadisai da ayoyin Allah da amfaninsa Qur'ani ya mana bayani manzo Allah ya mana sharhi sallallahu alaihi wa sallama wanda da wannan ne ahlul imani da arbabut taqwa masu imani da tsoron Allah suke gaggawa sai su kama tuba sai su kama istighfari tun yanzu to amma wannan kyauta ta ubangiji alminahul ilahiyya wal fadailur rabbaniyya kyauta ta Allah da falala ta ubangiji ar-rabb ana samunta ne ga wanda ya yi istighfari na gaskiya haqqan wa sidqan saboda shi istighfari ba fa fadansa a baki bane kawai ba kalmomin bane turaddidu hal alsunu harasa za su yi ta maimaitawa ko ibaratun tukarraru bainal hini wal akhar wata ibara ne kawai mutum zai ta maimaitawa bai ma san yana yi ba duk wanda ya sai istighfari yana wasa baya sa tunanin yana tuba ne bata lokaci yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga ba istighfar takfurullah takfurullah takfurullah takfurullah yake bada wai yana sauri wai yayi da yawa kai kaɗan mai albarka shi yahuwa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana yi kuma kana tuno ya Allah ka yafe mini Allah ka yafe mini astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi kana yi a hankali cikin nutsuwa da kai guda 100 da ba karba ba gwanda kai guda 10 ka tashi ka tafi ya kuma ka alheri amma abinda za baka tsoro mutane yau an ce a yi sigifari a yi sai ga mutum yana shiga haka pap pap pap pap pap ka gani haka haka za ga mutum dan yatsa sai ne ko ko ko ko ko ko wa kake wannan wasa Allah hannun nasa ya fi harshen motsi hannun ya fi harshen motsi da irge hannun haka ba za ga mutum wai yana wai yana zikiri wai yana tasbihi wai haka wallahi wasa kake yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subal subal subal subal subal subal subal shi kake faɗa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wai sauri yake alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar ma huwa lakbar ka tsaya kai cikin nutsuwa ya gafil ya rabkalan ne don wasu your time za ka ɗabi shekaru sai ka je wa kadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ko dan adam ne idan kai masa abu ba mai kyau ba wallahi ba zai karba ba irin wannan rabkana ita take damun mu yau sallah ma haka muke Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar barkuyi mai kyau ba sujada mai kyau wai yana sauri ya gama ka je ina ina za ka je sai kai sallah da wuri ka gama sai kai ne wanda ya fi sallah ba ka da nutsuwa karka yaudari kanka kai sallah mai kyau cikin nutsuwa isifari mai kyau salati mai kyau tuba mai kyau ko kwangila kai kana kiran mai duba kwangila na ce alhaji kaga yadda muka sa wannan mai inganci wannan in mun sa mai inganci wannan fanka mai kyau kaga aikin mu mun yi cikin nutsuwa sai da muka ɗauki shekara guda shekara biyu muna wannan aikin wannan ɗan adam ne kake yi kake so ya maka sakayya walillahi masalul a'la kar mu bata kan mu lokaci wani zai rudi kansa to ai ni ina istighfarin ai abin da aka faɗa to ni ko ban samu ba kana yi ba daidai ba ka tashi tun karfe uku kana shirme Allah zai baka ladan ka tashi amma zikirin da kake faɗa daidai kake yi me na gaggawa kana kan shimfiɗa ka a ɗakin ka me na tada hankali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana yi kana tuna laifinka kana astaghfirullah kai ka fi kowa sanin laifinka a wajen Allah subhanallah kana tuna girman Allah alhamdulillah kana yi wa Allah godiya akan ni'imomin da Allahu akbar kana jin girman Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar jazuba ta dauke ka wani lokacin ka ji kamar za ka fashe saboda tsoron Allah ba wai wanda yake rafkanan ne ba mutum yana hira da mutane wai yana jan carbi ba ana hira wallahi alaji to ya kasuwa alaji a lafiya kalau ana yi ana da wai wai wai wai zikiri yake ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba sawa mutum zuciya guda biyu a cikin zuci ainihin a kirjinsa ba sam da haka mu gyara ba wai yin istighfarin ba a'a ayi mai kyau shine abin da ake nufi wanda suka yi istighfari haqqan wa sidqan ba wai fada a baka ba shi istighfari malamai suka ce innamal istighfaru alhaq ma tawata'a alayhi alqalb wal lisan shine istighfarin da harshe da baki suka yi daidai da baki da zuciya zuciyar na an gizowa harshen na faɗa zuciyar na an gizowa harshen na faɗa to shine zai dace da wannan ayoyi da hadisan da muka yi maka bayani in ba haka ba to kana bata lokacinka ne da hanyar nan ya rage gare ka wannan gaggawa da sauri sauri ka bata kanka lokaci ba inda zaka je mutum fahira zai a bakin masallaci ba wani abu zai yi ba sai maza maza ya nafilar ba zai cikin nutsuwa bai tashi ya fita kuma sai ya je minti talatin bai mata bin da za shi ba miskol ba a yau mutum da zarar mutum ya ji ana kiransa girarrun a waya to zai yanke sallarsa ya yi ta da wuri-wuri ya gama wataƙila ma wani ɗan iska ne yake kiransa ka ɓata wa kanka lokaci ai duk abin da ya biyo ta kan sallah yanke shi sallah ta fi wannan shi yasa wani in zai sallar sai datse wayar da abin da in sai a wajen lokacin sallah zai same shi ya haƙura da shi wani da kai ba haka muke ba da haka mu bi hanyar wallahi Allah gaskiya ne wallahi wa'adin manzan Allah gaskiya ne ba ƙarya ba ne da haka a samu dacewar harshe a samu dacewar zuciya sannan a samu nadama akan abin da bawa yake aikatawa da kuma alkawarin cewa ba zan da koma kan wannan ba wannan shine arkanu tawbatun nasuha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayi su yi sannan kuma yi alkawari duk wanda ya aikata irin wannan tuba zai yafe masa kurakuransa zai kuma samu ainihin wato riba da aljanna wacce take cike da ni'imomi ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha to wannan shine tawbatan nasuha da na maka bayani tubar da ta dace bakin ya dace da zuciya ko karfe biyu ka tashi ko uku ka tashi kana kana kana astaghfirullah kana danna waya a hankalinka baya kai wayar ka kake duba ka kula ko zikiri kake kana zikiri kana danna dannan waya a hankalinka baya kai wani abun ka bawa lokaci ba Allah ba ana son a rakkaza a mai da hankali a nutsu ya ce ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum tuba in ta zama nasuhan nan wacce nayi bayani din nan to ita ce ubangijin ku zai kankare muku zunubin ku da ita irin wannan tuba sannan Allah zai shigar da ku aljannatai ƙoramai na gudana a ciki imam al-qurtubi Allah ya masa rama yace malaman mu sun ce abinda ake so dangane da istighfar shine istighfarin da yake yanke ci gaba da zunubi shine wanda Allah yake karba tuban da idan ka yi shi to zaka gutsure igiyar saban Allah ka daina yi kuma ma'anar istighfarin yana cikin zuciya ka yi istighfarin ciwon zunubin da kai istighfari da shi din yana ta damun kare yanzu ba wai at-talaffuz bil lisan kawai furuci da harshe ba duk wanda ya istighfari da harshensa kawai wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati imam al-qurtubi yace zuciyarsa amma ta ci gaba ta ci gaba da sabon fastighfaru yahtaju ila istighfar shi kansa istighfarin da kai yana bukata ka tuba ma cewa me yasa kai wa Allah irin wannan istighfari wai kun gane maganar imam al-qurtubi duk istighfarin da aka yi shi in dai ba a yi shi da niyyar in an yi an yanke igiyar ci gaba da sabon Allah ba to bai yi ba sannan istighfarin da ba a samu dacewa da bakinka da zuciyarka ba a'a zuciyarka tana shiri an jima za ta koma ba dai an ci a tuba ba to ka zo ka yi istighfari bayan sallah amma zuciyarka ba ta yadda da istighfarin ba kawai tana gaya ma fa za ka dada komawa in ka samu dama to wannan Allah baya karba sannan ya ce duk wanda ya istighfari harshensa bai dace da abin da zuciyarsa ta kudurta ba ko kuma zuciyarsa ta kudurta wani abu harshensa ya faɗi wani abu daban to wannan istighfarin ma da yi wa Allah shi kansa laifi ne akwai bukatan ma sai ya tuba wa Allah me yasa yayi wa Allah irin wannan mummunan istighfari sirrin wannan ka gane wannan dan ka samu kofar ta daidai akwai ba wanda za su je da ayyuka wa qadimna ila ma amilu min amalin mutum zai je da aikin amma wallahi zai same shi kamar kura ga aikin Allah zai ce ba mu karba ba don baka cika sharadi ba wasu malamai suka ce duk wanda istighfarin sa bai zama sakamakon istighfari ya gyara tubansa ba to ƙarya yake ga larabcin man lam yakun samaratu istighfarihi tasihu taubatihi samara sakamakon results din istighfarin ka bai sa ka gyara tubanka ka daina aikata abinda ka tuba saboda shi ba ka ci gaba da yi kana istighfari kana ci gaba da aikata wannan laifin ba to wannan ƙarya kake yi wal mustaghfiru min adh-dhanbi duk wanda yake istighfari daga zunubi wa huwa muqimun alaihi kuma ya ci gaba da aikata wannan zunubin kal mustahzi'u bi rabbih kamar mai yi wa ubangijinsa istighfari ne ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku sani cewa abubuwan da suke faruwa na wannan zamani da abubuwan tashin hankali na yau da gobe da muke gani duk mai hankali ya san abin da al'umma take bukata shine ta koma zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da askari a koma zuwa ga Allahu wahidul qahharu ay riko bi hadiyil qur'ani da shari'ar qur'ani sannan abi shari'ar sayyidul anami kuma a koma ga Allah da neman yardar Allah da yawaita tuba da istighfari wannan yana cikin manya-manyan sababbai da Allah yake yaye wa mutane bala'i a cikin rayuwarsu da kuma garurukansu kuma shine zai sa mutane nutsuwa a cikin zukatansu duk mai isa ibari da ka gan shi wallahi yana cikin nutsuwa ko bai da koko ba aljihunsa ka rike wannan duk wanda yake isa ibari ya lazimce shi yana mai kyau wallahi da ka gan shi zaka ka wani akwai nutsuwa tattare da shi annuri kuma mai isa ibari Allah ya baya bari yayi mummunan mutuwa wannan istighfari yakan yi mai tasiri lokacin da yazo zai mutu sai Allah ya girmama shi saboda mutum ne mai yawan tuba istighfari shi kadai ka fili ne bihibzul ummati ya tsare al'umma gaba daya saboda ta koma zuwa ga Allah da dukkan gari gaba daya akan dukkan fitina gaba daya daga dukkan kuma abin da ake jin tsoro da haka ku fuskanci ubangijinku ku yi da'a ga Allah ku koma gare shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ya waɗanda kuka wuce gona da iri wajen sabon Allah da kuskure Allah yana cewa ku dawo ku dawo ku dawo kar ku ɗauke tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi duka duka Allah yana yafewa duka innahu huwal ghafurur rahim ka duba Qur'ani da Allah ya ce inna Allah ya firu dunuba jami'a din bai isa ba to amma sai ya da cewa innahu huwal ghafurur rahim shi fa Allah din shine mai gafara kuma mai tausayi da jin kai wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijin ku mika wuya zuwa ga Allah da istighfari min qabli an ya'tiyakum al'azab kafin azaba ta zo muku summa la tunsaruna ba wanda zai taimake ku an ja maka kunne ka faɗaka ya mai mu'amala da haram wallahi ka tuba ya mai cin haram a sana'arsa wallahi ka tuba duk maciyin haram da zai shiga aljanna ba iya mutu ka san da wannan magana tana da nauyi kullu lahmin nabata bil haram duk tsokar da ta ginu da haram fannaru aula biha annabi ya ce wuta ne fi dacewa da wannan tsokan ba gidan aljanna ba ya mai zalunci ya mai danna haƙƙi ya mai cutan al'umma ya mai cutan jama'arsa ya mai cutan gidansa kafin wajensa ya wanda ya mai da zalunci shine rayuwarsa ka tuba min qabli an ya'ti kal azab kafin azaba ta zo maka kuma baka da wanda zai taimake ka ya mai sakaci ya wanda yake da rauni ya wanda baya kula da sallah ya wanda baya kula da jam'i ya wanda baya kula da zikiri ya wanda baya kula da ambaton Allah ya wanda bai damu da istighfari ba ya wanda istighfarin na bayan sallah ma bayan ta cikin nutsuwa shekara ka nawa kana istighfari bayan sallah ka duba istighfarin bayan bayan bayan azhar la'asar kai kowa ya gama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah daman kwaya uku aka ce ai astaghfirullah astaghfirullah babu nutsuwa ya rab kanan ne wa alibu ilmu ta sauka gare ku kuma ba mai taimaka muku ya Allah ka azurta mu da tuba Allah ka azurta mu da komawa gare ka kafin mai afkuwa ta afku gare mu muna neman afuwar Allah Allah ya yafe mana Allah ya jinkirta mana Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ka azurta mu da tuba kuma tuba da suha tuba mai kyau tuban gaskiya in mun tuba dan Allah ka karba ya Allah halin da wannan ƙasa take ciki na zaman ɗarɗar halin da wannan ƙasa take ciki na rashin zaman lafiya a wasu sassanni a cikin wannan ƙasa ya Allah ka yayi ya Allah ka takaita ƴan uwanmu da suke cikin bala'ai suke cikin yaƙuƙuka suke cikin fada suke cikin rashin aminci a garurukansu da ƙauyukansu da kasuwanninsu da masallatansu da gidajensu ubangiji Allah ka yaye musu wannan bala'i wannan ƙasa katarkatar da take ta da matsaloli da ake ta fuskanta Allah karka jefa mu cikin bala'i ubangiji Allah ka kwantar mana da hankali masu ƙoƙarin ƙulla mana sharri masu yada sharri a ƙasar nan don neman kawo ta da zaune tsaye a ƙasar nan Allah kaka ba su nasara kowaye daga cikinsu ana nan ana ta yadawa ana ta yadawa cewa a arewa ana ta kashe wasu kamar yadda muka yi hudu ba satin da wuce har yanzu ba su daina ba har yanzu suna yi ko kuma kuna bacci kun rafkana kun kasa fitowa ku yi bayani wa duniya cewa abin da ake faɗa ba ƙarya ba ne sakamakon da zai biyo bayan bai da kyau ku nemi Allah ya yaye muku kuma ku zama wayayyu duniya ta canja zamani ya canja in aka maka ba daidai ba sai kai kokari ka nuna ga daidai din alal akalli ya shiga cikin tarihi wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ƙasa ce da take cike da alkhairai ƙasa ce take cike da albarka mun fi ƙasashe da yawa a Afirka mun fi ƙasashe da yawa a duniya Allah ya mana arziki na ɗan adam yawan mutane yawan mutane arziki ne a kowace ƙasa Allah ya mana arziki na ƙasa faɗin ƙasa Allah ya mana arziki na man fetur Allah ya mana arziki na gwalagwalai a cikin ƙasa Allah ya mana arziki na 'yan kasuwa manya-manya Allah ya mana arziki na ruwa wanda za a yi zirga-zirga daga ƙasar a fita wasu ƙasashe Allah ya mana arziki na abubuwa da yawa da haka akwai waɗanda ba sa son wannan arziki suna nema su jefa mu cikin yanda suka jefa wasu ƙasashen nan a afirka na yakin basasa da fitintinu da tashi hankali musulmi ku yi sigifari ku koma zuwa ga Allah alal aƙalli a ba ku dama ku bauta Allahnku alal aƙalli a ba ku dama ku karanta ƙur'aninku alal aƙalli a ba ku dama ku je kasuwanninku alal aƙalla a baku dama ku rayu kuna musulmi kar a bar kuna yawo a cikin fada cikin yaƙi cikin zubar da jini ƙasar tana buƙatar addu'a saboda ƙasar ka ce kai mata addu'a kar ka mata kyashi duk wani ɗan ƙasa mai kishi almuwadinul haƙiƙi mai zaman ƙasa ɗan arziki to yana yi wa ƙasarsa addu'a Allah ya kwantar da hankalinta ya bata nutsuwa saboda idan bata samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali ba ai babu abin da zai zama daidai da ka mu yi addu'a mu roƙi Allah Allah ya yi duk fitina abinda muka sani da wanda ba mu sani ba da na kusa da wanda yake na nesa Allah ka kwantar mana da hankali Allah ka ba mu nutsuwa Allah ka ba mu arziki Allah ka ba mu kasuwa Allah ka ba mu noma Allah ka ba mu ilimi Allah ka ba mu damar yin addinin mu ya Allah duk wani fada duk wani rikici da za a iya kulla mana rikici a tsakanin mu mu a junan mu ya Allah kada ka ba da masu dama damar su yi wannan barna ko masu nufi su yi aikata wannan mummunan abu wannan shine iya abin da zamu iya faɗa Allah ka amsa kuma Allah ka ji wa kuma ila salatikum yarhamukumullah